za mu duba riyadu salihin za mu tashi daga babu karahata qawli ma sha Allah wa sha fulan wannan babi yana mana bayani a game da yadda shari'a ta addinin musulunci ta karhanta wato makrohi bi ma'ana bai dace ba wato ainihin mutum ya faɗi cewa ma sha Allah wa sha fulan ai da yardan Allah da yardan wane ne na samu abu kaza ai da son Allah da son wane ne na yi abu kaza amma da kowa ce mutum taimakon Allah da taimakon wane na samu abu kaza kar ka haɗa da abafin abinda Allah zai yi shi kace da shi da wane suka yi shi bai dace ba ba haramun ba amma kuma makrohi karaha tanzihiyya idan mutum bai san mafiya ya yi ko sau ɗaya ko sau biyu wannan babu da amma idan ya zama aikinsa ne sai ya zama haramu ma sha Allah wa sha abuna Allah ne ya so ware mai yaso sai na ana zama kaza Allah ya yarda ware ya yarda na kamu a kaza an gara kuma nake to kar ka haɗa irin wannan wanda zai nuna kamar akwai tarayyar makhluki da Allah a cikin wani abu ba zai yi ba sai dai ka faɗa abin da Annabi sallallahu alaihi zai bayyana mana nan da kyau yace an Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu da wajen sai Huzaifa ibn al-Yaman da aka kara masa yadda daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ya ji sai yake cewa la taqulu ma sha Allah wa sha fulan kar ku faɗi wannan magana sai ai Allah ya so wani mai so sai na samu kaza Allah ya ga dama wani na ga dama na samu kaza kar ku faɗi wannan sai to me za ku faɗa ku ce ma sha Allahu thumma sha fulan ya Allah ya ga dama sannan wane ma ya ga dama Allah ya so ya abu sannan wane mai taimaka ka ga abin da ke nufi akwai bambanci daga ma sha Allah wa sha fulan wato wannan yana nuna tarayyar ni kai kamar misali kace ja'a Muhammadu wa Ibrahim Muhammad da Ibrahim, Muhammad ya zo Ibrahim ya zo suna cikin tarayya a wajen ruwa. Amma ya kace ya a Muhammadu thumma Ibrahim. Muhammad ya zo sannan Ibrahim ya dawo. Ma'ana Muhammad ya riga zuwa sannan daga baya Ibrahim ya dawo. Kaga akwai bambanci a cikin magana ai. Shi ne ba a haɗa Allah a wajen abin da in ake Allah ya zo wane ma ya zo Allah ya ga dama wane ma ya ga dama wanda bai isa bai zama tarayya da gumi zuwa na fara cikin wani abu da dama suka ce Allah ya ga dama sannan wane da izinin Allah sannan wane ma ya ba da izinin ayyukan ka gane abin da nake nufi wanda ka kaddama na Allah subhanahu wa ta'ala sannan bayan na Allah ya samu zama sannan wane ma ya taimaka wannan bin babil adab ba da kyau amma idan mutum ya faɗi wannan ba za a ce ya yace ma sha Allah wa sha kula ya mu irin haka misali ba za ki yayi yayi zunubi babba ba amma yayi wa Allah rashin ladabi a wajen magana a wajen khitabi a wajen furta zance ana so a wajen koda mutum yana magana ya ladabtu ga ubangiji subhanahu wa ta'ala a wajen khitabin a wajen maganganu kana abin da kake nufi da kyau to shine ma'ana rawahu Abu Dawud da isnadin sahih babu karahati al-hadith ba'da al-isha al-akhirah wannan kuma babu yana ladabtar da mu yana koya mana yadda shari'a ba ta so a yi fira a yi fira bayan an yi sallan isha'i na ƙarshe akwai al-isha'ul ula akwai al-isha'ul akhira akwai al-isha'ul thaniya al-isha'ul ula ita ce magariba al-isha'ul thaniya ita ce isha wannan ne wannan ala da ka bai haka take cewa kamar al-isha'ul ula take cikin garke ta ula ce wannan magariba suke yi wani lokaci suna faɗa wa azza da rasa sun sama da zurrai azza da rasa suna haɗa suna tadlibi ne an gane abin da ke ana rinjayar da janibin abu ɗaya kan abu ɗaya su al-isha'ai suna nufin isha'i guda biyu magariba da isha'i kana da kyau da saboda haka al-isha al-ula magariba al-isha al-akhira ko asani ta menene ita ita da isha'i da yanzu muka yi shari'a halagattar da mu bai dace ba bayan an yi sallar isha'i mutum ya je hira mutum ya je majalisa ya je wajen hira ya je yana kafa zance ya je wajen ya yi ta daɗi ya je cin ai daɗi da magabata ba sa yi masa babu laifi ka ziyarci mutum ka je zanga dan majalisa ka dan dauke kewa na wani a nan hira ka bayan sallar magari wa misali zo sallar isha'i ko sallar la'asa ko wani amma in an yi sallar isha'i wannan wannan da ya zo shi ka isha'ul akhira to bai dace ba mutum ya je hira ya je majalisu su majalisu a haɓai ba sa kan wannan an gane abin da nake kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama yana hanawa amma ba hani na haramci ba hani na ne na karaha don saboda yana sabbaba wa mutum wato jinkirin sallar asuba ba zai samu yayi ta ba galibi wanda sai bayan sallar isha zai je majalisa sai bayan sallar isha zai fita yawo sai bayan sallar isha zai je garin ball sai bayan sallar isha zai je wannan to irin wannan yaushe ya dawo gida yaushe zai zo gida yaushe ma zai samu dama yayi shirme da witri balle qiyamul layl balle ya tashi sallar asuba akan lokacin da kuma galibin hira bayan wannan lokaci ba ta haifar da alkhairi sai ka ga mutum ya je yayi zunubai ya dauke wanda ya faɗi abin da Allah ya haramta da kuma waɗannan suna sabbaba wa mutum zunubai saboda jiki yana da nauyi mutum sai ya faɗa bacci to kamar jaki ne ba yadda zai ya tashi ya farka rayuwa gaba shi sai ta mutum rayuwarsa babu zikiri babu ambaton Allah babu wani aikata alkhairi da ya ja wannan ya wuce ya wuce da yake mun da ake daga yayi sallar isha'i sai ta tara abu da ke sallar ko bai koma gida inda karatun sa inda dan zikirin sai daga wani abun sa yaje ya kwanta da wuri ya kai wani yana tashi da wuri ai ana shi duk wanda ya riga ka bacci dai riga ka menene tashi kai ta yawo da dare kai ta yawo ka je nan kariya ba kai bacci da wuri ba to yanzu ba ka riga mutane tashi ba za ka riga su tashi ba a kuma sai dai ka ji tashi da ta wuce ka sai wannan to kaga duk wannan suna sabbaba wa mutum wato ainihin khairai da yawa za su su wuce shi to shine ce wal murad bi al hadith alladhi yakunu mubahan fi ghairi hadha al waqt yace abin da ake nufi da hiran da shari'a ta hana din nan shine wato ainihin tadin da ba haramun ba a wannan a irin wani wasu lokuta ba haramun ba kashi da wanda na bada misali ko bayan magariba mutum ya je ya yi wannan hira ba ba haramun ba ko bayan lafiyar mutum ya je ya zauna majalisa ya hira ba haramun ba amma bayan sallar isha ya je ya yi to shine ba da wanda lokaci ya keɓanta daban da yake tsoron lokuta shine ke wa fi'luhu wa tarkuhu sawa fa amma al-hadith al-muharram aw al-makruh bi ghayri allati qad hira ta take haramun ne wanda kawai cin nama ne da zaka suka marasa ce to wannan ko da lokaci haramun ne ko ba su wannan kowane lokaci su haram ne bai kamata mutum ya yi su ba abin da ake nufi hiran da take halal mu ba ba a haramta ta ba amma ba a so ka yi ta ba nan isha shi na abin bayani wa amma alhadithu fil khairi ka mudakarati da ilmi amma cikin hadisi na alkhairi kamar wajen karatu kamar yin kaga lokacin mun ga mun bayan sanin idan mun wannan shine mudakaratu ilmi ɗauki littafin da kaje kai karatu ko kaje ka saurari da ke karatu ko kaje ka je wajen kan kuma kai muzakarar Qur'ani ko kai mudarakar Qur'ani ko ka ɗauki rediyo ka kana jin wa'azi kana jin karatu duka ko ka bude shi ka kana ganin abubuwa na kai wannan muzakaratul ilmi wannan ba ki da matsala wannan yana da kyau da ba su shine kai abin da ba muzakaratul ilmi ba wa ka muzakaratul ilmi wa wa hikayatus salihin da kuma wa sauraron wasu ainihin labarai na mutane salihan bayi bayan sannan isha'i sai na Allah bin Abbas a zamaninsa a lokacinsa zamaninsa akwai yana da darussa kawai labarai ne yake bayarwa bayan sannan isha'i labarai na menene nan san salihan bayi ko labarai annabawa manzanni ko labaran wasu waliyan Allah ko daga cikin sakon annabi sallallahu alaihi wasallam majalisin sai na Abdullah bin Abbas bayan sannan isha'i majalisi na muzakar tarihi an gane abin da nufi wannan babu babu babu da yake a cikin wa makari da akhlaq da kuma wato ainihin muzakara na wato halaye masu kyau da kai muzakara da malami akan wato ainihin afdal al-amana akan al-wafa bil ad wannan makari da akhlaq wannan yana da kyau wal hadith ma'a dhayf ko kuma kana kana da bako to bayan kana isha'i ka shiga masa kai maka abinci ka zauna da shi ka dan masa tsadi ka dauke masa kiwo wannan ba shi da laifi da kuma wa ma'a talibi hajatin wa nahwi dalik da kuma irin hira da wanda yake da bukata kana cikin gidanka sai ka zama ko zan ko ko yana sallama ka fita yana tarma da tambayoyin wasu abubuwa yana so a yi masa direction na wani wuri a wani wuri da ka fita kai ba shi lokacin wannan wannan babu laifi a ciki an gane da kyau bal huwa mustahab wa kadha al hadith li udhrin wa arid la karata fi duk wani hira da akwai wani udhuri a cikin ta da shari'a za ta yi babu laifi a ciki amma kawai hira na yawo shawo ce mutum ya tashi daga wannan majalisi ya je wancan majalisi daga wancan anguwa ya je wannan anguwa daga wannan daga wannan kawai aikinsa kawai aka yi wannan shi abu da ya ba na ko da mutum yana rike da kyarbi yana yawo ne wannan sai ga bai gane girman kyarbi ba an gane abin da ne kun zo kun zo wani wani yanayi wannan lokaci addini ma sai mutum ba ta wani irin salo an gane abin da ne sai mutum ka ka rike kyarbi ka ji ka zo na majalisi ana cin riba da ganin me amfanin kyarbi ka وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا بمنين فأعرضهم حتى يخوضوا في حديث يا بما كسبوا كجي جدك كجاك لبسا cikin gidanka wala ana kayi da guda ɗari a cikin gidanka tsakanin ka da Allah ya ji ka sunna cikin ana kila da ƙara na wannan kai su dubu ko da kai kana rayin ta kunne ka kana kana kana jin labaran duniya kana jin siyasa kana jin a a daura shi a kawai a zagi wannan ayi wannan kana astaghfirullah astaghfirullah wannan bayan sannan shi wannan ba zai iya yi ba fi sabilillah mu wa kanmu nasiha kawai kawai na abubuwa an gane abin da nake nufi to shine yake amma amma yin hadisi na kai to wannan ba a hana shi wa qad tazaharat al ahadith as sahiha fi kulli ma dhakartuhu imam an-nawawi Allah ta kara masa mace hadisi tabbata da wajen da kuma Allah sun zo sun bayyana wannan abubuwan da muka ambata da ina za ka samu su daga cikin su kuma wasu ma in ka karanta za ka gane cewa halayen annabi da halayen sahabbai bayan sannan isha'i ba a ba a tashi ba a zuwa majalisa ba a tafiya wuraren tari da wuraren hira an gane da kyau yake an abi barzata radiyallahu anhu daga wannan sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake masa kunya da abi barza Allah ya kara masa yadda kunyarsa kenan sunansa Nadla ibn Nayar babansa sunansa Nayar da ya musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam Nayar ai sunan shaydani ne na canja maka Nayar ka zama Nadla ibn Abdullahi ibn Abdullahi yana daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya musulunta da wuri-wuri kuma ya halarci bude Makka ya ruwaito da wajen annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi 40 da bakwai wannan hadisi yana daga cikin su Imam Bukhari da Imam Muslim sun yi masa ittifaqi akan hadisai guda biyu duk suka kawo sai Muslim yake fanta da guda hudu Bukhari yake fanta guda biyu sauran littattafan sa hadisan sa kuma suna cikin littattafai na sunna a duk sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ake masa kunya da Abu Barza illa shi wannan farda kenan kasa ma na farda ha gide ba shi kadai ne mai suna Abu Barza an gane da kyau to Allah shi kara masa yadda yana cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yace a kana rasul sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-nawma qabla al-isha'i wal hadith ba'da yace yana da cikin halayen manzo sallallahu alaihi wasallam baya so yayi bacci kafin yayi sallar isha'i ma'ana bacci tsakanin magariba zuwa isha'i annabi sallallahu alaihi wasallam baya saboda menene saboda yana saba wa mutum ba zai samu sallar isha'i amma duk sai mutum ya zarce an gane abin da nake nufi annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin barci tsakanin magariba da isha sannan yakrahu alhadith ba'da ko baya son hira bayan sallar isha asali yana daga cikin halayensa bayan sallar isha ko yana cikin gida idan ya ji ahlu sufa ba muzakarar ilimi suke ba ba wani zikirin su suna tade ne kan da sallallahu alaihi wasallam ya waye ya cire kasa daga wanda daga window ko da kuma yake kai ya ishe ku ba kar ku yi ya ishe ku haka ko ku yi bacci ko ku watsi an gane abin da nake nufi to saboda haka nan sallallahu alaihi wasallam kana yaka wannan wa qabla al-isha wal hadith ba'da muttafaqun alayhi kaga wannan yana daga cikin hadisan da su bukhari da muslim suka yi tifaqi suka yi tifaqi kan biyu suka rabu akan musu عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في آخر حياته فلما سلم قال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مئة سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض اليوم أحد متفق عليه سيدنا عبد الله بن عمر الخطاب في يوم صلى الله عليه وسلم يي musu sallan isha'i a ƙarshe ƙarshen rayuwarsa a wata riwaya ta Abu Dawud ta Imam Bayhaqi ita ƙarshe ƙarshen rayuwarsa wannan sallah zuwa rayuwar da zuwa ne da ta sallah ta bar duniya shi wata ɗaya daga wannan sallah kala da kyau daga lokacin da ya musu wannan uzwa ko kuma ya musu wannan bayani falamma sallama da nabi sallallahu alaihi sallama daga sallah sai ya musu wa'azi wannan da ya kawo wannan hadisi yana nuna halaccin yin wa'azi da kuma ba da karatu bayan sallar isha'i wannan babu laifi an gane shi ne ma'ana sai annabi sallallahu alaihi bayan sallar isha'i a ra'aitakum lailatakum hadhihi ko kuna so in ba ku labarin wani abu muhimmi a game da wannan dare ku na yau wannan dare na yau da wuce na yau ina kuna so in ba ku labarin wani abu muhimmi daga cikin ta amsa menene za mu so kuma za mu so ba wannan ana jirgin al-istifhamu taqrir duk istifham tambayar da amsar da za ta fi i a gaya mana istifham taqrir akwai istifham da yake inkari wanda amsar ta fi a'a na wato Allah za ta yi inkari wannan kuma taqriri wanda daga cikin balaga ne a ra'aita ko ko kuna so in ba ku labarin lailata kun hadi wannan dare ko da yau kuna so in faɗa muku wani abu game da ita ya annabi kan mata faɗa mana shine amma sai yake ga muku ta inna ala ra'si mi'ati sanatin nan da shekara dari cikin da wanda daga wannan dare zuwa shekara dari cikin la yabqa mimman huwa ala dhahri al-ard al-yawma ba wanda dai daga cikin wanda suke rayuwa a yanzu ba wanda dai rayu bayan shekara ɗaya an gane daga kajin mu'ajiza na annabi sallallahu alaihi wasallam daga wannan dare zuwa shekara ɗari cif wanda yake raye daga bani adama a wannan lokaci ƙarshen ta shekara ɗari mai zuwa duk wanda suke raye a yanzu a zamani na na bani adam da musulmansu da wanda ba musulmansu ba ga baki ɗaya da wanda a yanzu zuwa cikin wannan dare aka haifa su tsari duk da ba sa wuce shekara ɗari a ce za ke nan wani abu da baya tabbata illa bil wahyi da kuma daga cikin abin da Allah subhanahu wataala yana ba wa annabin sallallahu alaihi wasallam annabi ya faɗa musu ya ba su wannan labari sai sabo suke cewa sai kun fara duba ga baki daya mu da muke wannan wuri ga baki daya to shekara ba ta gama cika da yau mun bar duniya kana maka nake nufi karshe karshen sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya bar duniya shine Abu Tufayl ibn Wa'ila Abu Tufayl sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne da ya bar duniya to duk duniya daga farkon da suka yi ta babu sa'ada a cikin ta shi ne akhiru sahabati mautan malaman suka ce abu kufai hamil wa'ida da ya bar duniya ya mutu a shekara dari da goma sha uku dari da goma sha nawa sai wani ya ce to a ya wuce abu na tattala sallar ya fada bai wuce ba ayatul zara ta ce daga wannan dare na ku na yanzu rai da ta kun hazihi an gane da kyau to kuma daga wannan dare zuwa ƙarshen wanda ya mutu daga cikin mutanen da kuma sun ba da labari shi ne abu sosai shi ne yana da a shekara ɗari da goma sha uku ya bar duniya shi ne ƙarshe ƙarshen sahabban da suka rasa nan gaba ki ɗabarin duniya na jama'a kun ce ni da kyau mutafakun alaihi bukhari da muslim hakan hadisin yana koya mana wato halarci yin karatu ko yin darasi ko yin wa'azi ko muzakar ilimi bayan sannan shayi amma duk wani abu da ba haka ba to illa ko ya zama ziyara na mara lafiya ko kuma taɗi da bako da duk wani abu da kuma sai da cikin sa babu laifi amma ya wuce wuce haka shari'a ba ta so wa an anas radiyallahu anhu annahu muntazaru nabi sallallahu alaihi wasallam fa ja'ahu qariban min shatr al-layl fa qalla bihi يعني الحجاب ثم قال قال ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقلوا وإنكم لم تزالوا في صلاة وانتظرتم الصلاة آه سيدنا أنا صلى مالك يجيب شوى من جراء النبي صلى الله عليه وسلم أما صلاتي كنا جرى صلى إشاي انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم فجاءهم قريبا من شمل الليل كان صلى الله عليه وسلم يضم kusa da dare rabi ba irin lokacin da ya saba yin sa da wuri ba ya dan yi jinkiri an gane da kyau har kusan dare rabin ta ya kai amma sabon sabon da suka saboda ladabi da biyayya ba su je sun kumbata masa kofa ba su je su masa magana a cikin masallaci kuma ba su damu ba ba su sa wani ya musu sallah ba sun yi ta jira har limamin ya zo wannan shine fiqhin neman shi a cikin addinin musulunci wanda mu galibin mu ba mu fahimci wannan ba galibin ma na gani limamin din nan kamar wani mutum ne wanda a, mutane suna karraba shi idan an zo an taru a masallaci to dole limamin ya zo a idan bai zo ba to dole a ji a bincike shi a dube shi a yi ko masa a yi wannan a yi wannan in ma in ba wannan ba a sa wani ya yi sallah to wannan duk abin da yake kawo rashin fahimtar addini duk masallacin da akwai limamin ratibi to sarrafa al'amarin sallah a cikin wannan masallaci yana hannun limamin ratibi wanda ya zama malami wanda ya san lokutan an gana wanda nake nufi to haka sabon da sallallahu alaihi wasallam karanta labarin ko haka kuma tarihin su da sauran haka fan tafaja'ahu qariban min shatr al-layl fa salla bi yani al-isha kuma wannan yana nuna mana cewa ashe sallar isha'i ana iya jinkirinta har zuwa menene tsakiyar dare amma wannan duk idan ya zamanto da sanin wanda suke sallah tare kowa ta cewa eh wannan ba ana iya ana ana dadewa wannan masallaci ana kai lokaci kaza ana kai wanda lokaci kaza to sannan isha babu laifi a kai ta zuwa ga lokacin da ana ga ya kamata a tafi a kai ta karfe tara misali da a kai ta karfe goma amma karfe ta sha ɗaya da ta sha ɗaya ta wuce rabi din don saboda yanzu sallan magariba tana karfe shida kusan da rabi ko ba haka ba to daga shida da rabi zuwa karfe biyar lokacin sallan asuba a wani inda shi ne za ka raba su za ka raba su wannan shi ne lokaci lokacin dare an gane abin da nake nufi to kaga idan na bar sallar isha'i karfe tara goma zuwa goma da rabi bai kai rabi dare ba amma in har ya kai sha ɗaya zai shiga cikin dare wannan zama kun fahimce ni da kyau to ana iya kai wannan lokacin to amma yanzu in aka ce masallaci kan ana yin sallar isha'i sai karfe goma da rabi kuma zai zo sallah sai da ake ta hajji da ramadana a ce ba sallar isha'i ba to galibin duk na abubuwan da mu ba ma karanta mu yanzu muka mun addini mu ya zan al'ada ne mun saba ganin al'ada ne lokaci kaza ana kiran sallah lokaci kaza ana sallah lokaci kaza lokaci kaza lokaci kuma yana can zuwa an gane abin da nake nufi jama'a barakallahu fikum mu je gaba bada summa khababana sai ba ta yi mana sallah din sai yi mana hukuma yake gaya mana shi ala inna nasa qad sallu thumma nafadu ku sai ya ku ne kuwa ya ku sabai da jannata sallallahu alaihi mutanen da ba su yi sallah tare da bashi wannan masallaci na wasu wurare su yi sallah kuma su yi bacci wa innakum lan tazalu fi salatin wa tadabtum salama ko da kuka hakura kuka jira ne a cikin masallaci to tun daga lokacin da ɗayan koyi ta kafa a cikin masallaci yana jira a sallah to yana cikin sallah an zo kai da na dawo yana kamar ba kama kawai tun ya shiga yana kabbara yana rukuni yana bai huta ba wanda ya zo na masallaci yana jiran limam a cikin ibada yana cikin sallah ko da ta kace yana cikin ya kama yayi komai in je yana gidan sallah ta cikin balle wanda yana kaga yana wuku yana wannan yana daga cikin muhimman abubuwa da za su kawo mutum lada na dibbi yawa yake ala inna nasa qad sallu thumma raqadu wa innakum lan tazalu fi salatin man tadartum as-salah rawahu al-imam al-bukhari babu tahdid al-bina' al-mar'a min firaq zawjiha idha da'aha wa lam yakun lahu 'udhrun sahih in sha Allah da mu gaba sallallahu ala nabiyyina وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نعم ختم بين باب التفاق وختم الفاتحة أبو بكر نعم to ai ina ga ku a cikin darussa da na gaba na ina ga ku inda zan so ne mana ishara kai ba mu kai ga hadisi ba duk da cewa bai ambace shi ba amma zan so ne mana bayani a kai ba kuma kayi tambaya na farko ne nana ce halliru halliru ana batar da ni ina ta alkhidar alkhidar ko alkhidar amma yanzu ba dan ka hada ki da malamin annabi Musa wanda ba da kuma kawari da hadisi eh eh ala ta karu yawa yawa da yawa kaga wannan yaro kuka ne ba wannan babu laifi ai kan ko ni yare tana da za ta yi lafazin kalma wannan babu laifi a cikin wannan to al-khadar malamai sun yi sabani a kansa والخلق في الخطر شهير منجلي أمرسل وقيل بل ولي haka mai wani trazu ke a kada wajen malamai game da shi imam ka alkhabar shahararre ne a wajen malaman malaman addinin musulunci shi annabi ne manzo ko kuma shi annabi ne ba manzo ba ko kuma shi waliyin Allah ne galibin malaman addinin musulunci galibin su suka tafi akan cewa waliyin Allah ba annabi ba an gana kuma da shi amma wasu suka annabtar da shi suka ce annabi ne da wanda suka annabtar da shi suka ce Allah ta'ala ya ambaci rahmu ko ya da abda min ibadina atainahu rahmatan min indina kuma kalmar rahma Allah ta'ala ya ambace ta a wasu wurare da annabawa da ka haya ayin saf da zikru rahmati rabbika abdahu zakariya ko ce wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sabqin aliyya ko ce ko duk annabawa manzanni suka ce galibin Allah ya ambaci sunan annabawa manzanni to in kalmar rahama ta zo tana nufin annabci to saboda haka shi ma wannan salon yana tare da tunda Allah ta ce waje da hakka bi ibadina adaina hu rahmatan min indina to wannan rahma ta fi kai ta zama to annabci wannan ra'ayi na Imam Khadri a afa na Imam Qurtubi da kuma Imam Tabari da kuma wasu daga cikin malaman kamar Imam Baghawi suka tafi akan wannan wasu kuma suna ganin cewa a waliyi ne saboda annabci ba a haka ka faɗa wa mutum annabi in ba ka da nassi cewa shi annabi an gane da kyau wanda suke annabawa manzanni Allah ya ambace wa tilka hujjatuna atina da kuma a cikin suratul anbiya da suratul wannan kuma duk malamai hadisi suka tabbata mutawatira akan cewa annabawa ne manzanni ba ka da hadisi mutawatiri sahihi da zai ciwo nuna cewa shi annabi ba shi annabi an gana mun mutum in kuma kana cikin rahama da kana cikin annabi to wace dukkanin halittu Allah duk musulmai da Allah ba su zama su wa menene annabawa saboda kalmar rahama amma ce ta shimarin musulmi duk a cikin wannan ko da ka dogaro da rahama da zo ga annabawa wanda ni haka wannan baya fitar da mutum saboda haka suka ce tunda babu da nafsi karara da za mu dogara da shi cewa shi annabi manzo in muka ce wali ba mu yi laifi ba an gane abin da take nufi to wannan shine kuma ra'ayin jumhur da suke ibn kathir shi ma cikin al-bidaya wal nihaya ya karfafa wannan ra'ayi yake wai shi annabi ne an gane da kyau to sai kuma batun cewa a raye ne ko ba a raye ba kamar lokacin da muka ji wannan hadisi ربنا اتنا من لدنك رحمه هيئ لنا من صلاه النبي صلى الله عليه وسلم